بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ne daidai da ashirin da biyar ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na casa'in da ɗaya daga cikin jerin jiyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul husayn muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi musulman ta ba muna cikin kitabul iman ma'ana matattarar da imam muslim ya tattaro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke bayani dangane da imani da kuma bayani akan kafirci da kuma wace fassara ce malamai suka yi waɗannan hadisai domin ainihin al'umma musulmi su zama ala a bisa kyakkyawan ilimi da basira na gane waɗannan ainihin hadisai muna cikin babu itlaq ismul kufri ala man taraka as-salah babin da ke bayani a faɗi kalmar kafirci kai tsaye ga wanda ya bar sallah mutum ne yake yin sallah kai tsaye sai ka ce mai kafiri ko kuma mutum ne yake yin sallah kai tsaye sai ka ce ya aikata kafirci haka ya halatta ko bai halatta ba shine ake cewa ya halatta haka din to amma menene ake nufi da wannan irin kafircin menene ake nufi da shi kafiri ne za a zo a ji bayani da gwargwadon yadda malamai suka tattauna insha Allah ya kawo mana hadisin malamin shi da yake cewa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba wa Abu Quraib qala haddathana Abu Muawiya an الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار abu hurara Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan dan adam ya karanta ayar sujuda sai yayi sujuda sai shedan ya sheka a guje yana kuka yana cewa wayyo ya shiga uku to a cikin riwayar al-Imam Abu Quraib malamin Imam Muslim guda ɗayan cewa yake sai ya ce ya wayli wayyo Allah na na shiga uku an umarci dan adam da yin sujuda ya yi sujudar don haka ya tabbata yana da aljanna a lokacin da ni kuma an umarce ni da sujuda na ki don haka wuta ta tabbata gare ni wannan ita ce maganar da iblis yake faɗi kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu labari a cikin wannan hadisi to wannan hadisi imam bukhari imam muslim yana yin hujja da shi ne dangane da nuna cewa babu laifi kai tsaye idan an faɗi kalmar kafirci ga mutumin da ainihin ya bar sallah to mun tattauna tattauna matsalolin da ke karkashin wannan hadisi idan jama'a ba su manta ba matsalar farko dai muka ce muslim kadai ya rawaito wannan hadisi bukhari bai rawaito shi ba mas'ala ta biyu ita ce banda imamu muslim ibn maja da ibn huzaima da ibn hibban sun fitar da wannan hadisi a cikin tafansu imamu ahmad da abu awana sun fitar da wannan hadisi a cikin tafansu masu suna musnad al-imamu abu nu'aymin ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-mustakhraj ala sahih muslim haka nan al-imamu al-baghawi a cikin littafin shi sharh sunnah mas'ala ta uku mun ji cewa na daga cikin darussan da wannan hadisin ke ainihin koyar da mu babu laifi ga mutumin da ya ƙi yin sallah don an ce mishi kafiri to ba yi laifi ba ko kuma barin sallah a ce rashin yin sallah kafirci ne babu laifi gaskiyar lamari wannan shine ma yasa imam muslim ya kawo wannan hadisin na biyu wannan hadisi yana nuna ainihin falalar sujuda domin kaji hadisin ya bayyana cewa sujuda na ɗaya daga cikin sabubban shiga aljanna na uku kaji cewa wannan hadisi yana bayyana irin sharrin da girman kai yake ainihin ga bin umarnin Allah Allah ya ce kaza kai to kai kawai shine ka zauna lafiya anan ne muka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa duk mutumin da yake da girman kai ko da daidai da ƙwayar zarra to ba zai shiga ainihin aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi sai ya furgita sahabbai wani mutum sai ya ce to ya manzon Allah yanzu sanya kyakkyawan riga da kyakkyawan takalmi to sai kai kiyasi akan haka ma'ana yanzu hawa mota mai tsada shiga gida mai daraja cin abinci mai tsada haka duk sai kai kiyasi akan haka yanzu dukkanin waɗannan suna girman kai ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai fassara mishi da cewa ai Allah kyakkyawa ne to yanzu kaga a cikin wannan jawabin an ji wani suna daga cikin sunayen Allah ya bayyana daga cikin sunayen Allah akwai aljamilu dan haka zaka iya haihuwar da ka sanya mishi abdul jamili abdul jamil saboda mai suna ne daga cikin sunayen Allah gashi ya zo ainihin a cikin littafin sahihu muslim Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau to sai annabi ya fassara wa wannan mutum da sauran al'ummar musulmi girman kai yace girman kai shine kin gaskiya tare da rena mutane to ka rinka duban wannan ma'aunin kana gani ana ga maka gaskiya kana kin ji saboda ka rena mutane to mutakabbiri ne kai amma mutane suna kokarin su kuma su rena ka su wulakanta ka to kar ka karɓi wannan saboda wai kai mai addini ne ko kai mai kaza ne anan kuma dole ka nuna musu izza dan haka je na tsaya ne muku waɗannan bayanai ba dan kuma dan ku fahimta yanzu mu da muke damuwa da addini da ake ce mana ustazai mun aje gemu muna da yankakken wando wai duk wanda ya gan mu sai ga ya ga ƙauyawa ya ga kwarawa ya ga gidadawa bari ya bugi hancinmu don haka ko me aka je za a yi sai kaga an nuna kai wawa da ai kai baka iya ba na bayyana muku wani abu mai ban mamaki jama'a mutum ne dan sambo Allah ya sa kan san dan sambo da Hausa mai sai da mota kenan shi ko primary bai taba yi ba sai na je ina so ga mota irin wadda zai sai mini amma ita motar ba ta amfani da dan mabudi ita motar komi nata computerize ne daddannawa ake da haka ake sarrafa ta sai yana kokarin ya nuna mini ba zan iya ta ba saboda motar komi nata computer ne sai nace amma kai ka iya yace eh nace ni ma zan iya ai sai yace in mu ala gafata malam sai nace mishi ni fa ina da digiri akan technology kai kuma ko primary baka taɓa ba amma kai zaka iya ta ka iya ta amma ni ba zan iya ba amma shi abin da yake tun da ni malami ne to ba zan iya ta ba subhanallah matasa rabbiyana adamul madina yaushe ne riko da addini ya zama gidadanci sai a ƙasar nan ta don haka duk inda wawa ya ganka da gemu ko yankakken wando wai kai sai sai dauka ya gaba gidaje me yasa nace mishi wawa rashin wayewar kai ce ko ka san yau a South Africa akwai manya-manyan jami'o'i waɗanda za ka ga cewa professors ɗinsu ba su taɓa sa riga da wando ba saboda al'adarsu su ba a sa riga da wando zani zai ɗauro kawai ya yaƙo shi a tamface ko kuma ya ɗauro yadi sai ya riko mashi sai ya sauko daga kan dutse a can gidan shi yake kuma professor ne lecturer ne ya zo ya kafe mashin shi a kofar lecture theater ya zo gama musu lecture akan engineering ko pharmacy ko law in ya gama ya zari mashin shi ya tafi daji ya kwana akan dutse me kake tunani a wurin wawa ba gidaje ne wai don me wai har yayi karatu har yanzu bai sa shirt bai yin zanzaro rashin sa shad da rashin zanzaro ya sa ya kasa fahimtar chemistry ko physics saboda haka zan ba ku shawara gaskiya duk mutumin da kanshi ya waye jama'a wani karatu da yayi na boko ko na arabiya ba na addini ba fa na boko ko na arabiya bai kamata ya canza mushi suturar shi ko cin abincin shi ba sai ya tsaye da iya karatun iya idda yake shi yasa ka dubi tun da kake baka taba ganin sa Abubakar ta fawa balewa da shirt ba baka taba ganin shi da coat ba duk inda ba gan shi ba gan shi da babban riga ko da bingima da rawani zaka gan shi da gemu amma wane ne shi shine the golden voice of Africa mai makogoron zinare na Afirka idan ya zo fara turanci har sarauniyar Ingila komawa take ta runguma hannunta kawai tana kallon shi wannan bature ne ne ko bakin fata ne amma daga karamar hukumar ta fawa balewa ne an fahimta yana da dangantaka da tsayawa ba ma ba haushi ba ne amma ya aka yi iya turanci ya aka yi da babban riga ya aka yi kaza ya aka yi kaza ya bai canza ba dubi sardauna dinka ba gani za gan shi da babban riga ne da alkyabba da rawani irin na sarkin musulmi kakan shi aka amma in ya fara turanci fa duk wani dan boko sai jikin shi la'asar wane ne sardauna shine namiji uban yan boko to me yasa yan sai ga mutum daga ya samu yar diploma ko ya samu wani fakataccen digiri sai gan shi kwankwasan shi kamar wani ainihin abin nan yana yawa kamar ma'ana wai shi yanzu mai digiri ne don haka dole ne duk wata karamar riga ya samu wasa don ya dame wai haka turawa suke unfortunately ka je ka karanta Dr. Abubakar Imam a cikin littafin shi mai suna tafiya mabudin ilimi yace turawa in suka ga bakin fata ya sanya kayan su dariya suke mishi dan haka a cikin wannan littafi tafiya mabudin ilimi Dr. Abubakar Imam ya dauko hotunan shi da yawa a inda yaje Ingila amma da inda ba gan shi ba gan shi da dogon riga da alkyabba da rawani a cikin manya-manyan turawa sai kuma suka koma suka zama ƴan ƙauye domin kallon shi suke kuma ya ba su sha'awa sai da haka ku fahimci wannan wallahi wallahi tallahi kuskure ne jama'a kawai daga kaga mutum da wata shiga sai ka hauyi mishi dariya wallahi kuskure ne yanzu a jami'ar islamiyya da ke madina jama'a ko da bazan ce yanzu ba a shekarun baya da na sani shekaru ashirin zuwa ashirin da biyar akwai malamin da ba abin da ya shafe shi ba za ka taɓa ganin shi ya zo da wando ba zai sa dogon riga sai ya ɗauro zane a ƙasa wannan ita ce al'adar balarabe ta abin da ya shafe shi haka zai taho malam muqbil abu abdurrahman ibn hadi al-wadi'i ba wanda zai ce ya taɓa ganin shi yana sa wando nisa al'adar balarabe ce shi bai sa wando in ga balarabe ya sa wando ya ɗauki wata al'ada ne laraba ba su sa wando to duk waɗannan abubuwan ya kamata ana muna ta kokarin ku fahimta ne babu alaka tsakanin ka je kasar Ingila kai karatu akan chemistry ko finances ko insurance sai kuma wai sai ka taho da al'adun mutanen Ingila ka zo ka zama matsala a garin ku ba za ka tafi tare da al'adu irin naka ba saboda shigantaka yau akwai dan bokon dan aka ce ya zo wa mutane jawabin abin da ya karanta da Hausa sai ya ce ba zai iya ba amma wacce ya fara ji hausar ya fara ji to yanzu zo ka karantar da mu kai mana jawabi akan abin da ya shafe ka yau akwai yan boko da yawa fa muna nan da su a arewacin Najeriya ana buƙatar a zo da su rediyo Najeriya Kaduna su yi wa mutane jawabi akan fagagen su ai musu tambaya a shirin hannu da yawa amma sai su ce ba za su iya bayani da Hausa ba me ka karanta economics to ka zo ka yi mana bayani me ake nufi da wannan raran man fetur da abace yake yi me ake nufi da wannan rikicin kudin ribar man fetur da ake da goodluck me ake nufi fadawa hausawa da hausa ka yi musu misali da irin hausar da za su gane sai ce ba zai iya ba to kaga digirin da ya turawa yawa kenan sai a kada shi ingila je karantar da su yau a ƙasar china jama'a gaba ɗaya sun juye duk wani ilimi da yaransa suke koyarwa amma mu yau akwai lecturori da professors da doctors da senior lecturers da in aka ce su koma abin da suka sani kaf su juya mutane shi da Hausa su zo su karantar da mutane to wani shikenan digirin shi ya zube saboda haka ku rinka dubawa jama'a a lokacin da ka tafi kana ilimi ka rinka tunanin kai wakilin al'ummar ka ne don haka jama'a ku yi kokari ku fahimci ire-iren waɗannan abubuwa kai kuma karka wulakanta wani kawai don ka gan shi da riga a tamfa ka ɗauka ba kware ne karka wulakanta wani don ka gan shi ya sanya jigida ka ɗauka ba ƙauye ne don ka ga wani da ɗagaggen wando da sanda karka ɗauka cewa ba gidaje ne wato wawa ne ke rena mutane kawai da ya gansu wai sai ya rena su sai ce dubu ba kauye ba ruwanka abin da ya zaba wa kanshi kenan irin rayuwar shi kenan karshen ta da ka tuntube shi sai ka ji tumbin ilimi ne a cikin cikin shi to kuma me dalilin renin ka jiya mun tattauna mala'iku da suka ce wa Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم الله يجي إني جائل في الأرض خليفة الله يجي زي حالتا زي حالتا متو sai suka ce to za ka sake sanya wanda zai barna yi kisan kai ya zidda jini bayan ga muna tasbihi sai Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba amma da yake su mala'iku masu biyayya ne da Allah ya ce ku yi mishi sujuda sai suka yi iblis ko sai dubi wannan zan yi wa sujuda kawai kallon shi sai rena shi wannan din yau mafi yawancin mutane wannan aqida suke da ita al-aqida al-iblisiyya da zarar an ga mutum kawai sai a rena shi sarki ya tabbata ga Allah wallahi tallahi wannan kuskure ne jama'a mukan tafi tarurruka jama'a wallahi a Abuja ko Lagos kawai wasu abin da suke tsammani an ce wani zai zo taro eh to so suke za a gan shi ya zo da necktie da kaza da kaza da kaza kuna hakuri muku wannan misali taro na ga ne kawai wannan ba gaisa ta aka ba Abuja an ce IT professional suna taro ma'ana kwararru akan harkar information and communications technology suna taro sai ne parking da mota ta sai na shiga da doguwar rigata saboda al'adar garin mu kenan bari shi gwanin samu wuri ne zamana aka gama taro sai aka ce to da da akwai wani senior a nan wanda yake dauke da professional certification da sai zo dan yi mana jawabi don ba a rufe taro sai na daga hannu sai dai aka kallo ni sai na taso kuma zo sai na gabatar da kaina sai na ce i am a first class material of MCSE sai ah nace ina rike da certificate na first class daga Microsoft hukumar kira computer ta duniya wai sai kuma aka yi ta mamaki shi da muka fito sai wani ce amma wanda yasa nake yin irin wannan shigan nace a wannan ita ce ta haife ni ai ita ce haife ni wannan abin da shi kenan amma su duk ga su nan kowa ya daura wurin shi da nectar ashe duk aikin banza ne dukkan su ba wanda yayi ko Cisco ba wanda yayi amma kowa ya sa makita an taho ana hararar duniya su ne kaga to kaga haramuwa kenan saboda haka ku yi kokari ku daina rena mutane dan kun ga rigar da suka sa dan ka gan shi bai da gemu dan ka gan shi yana da gemu dan ka gan shi yana da rawani dan ka ga bai da rawani kar ka rena shi da mujarradin wannan saurari ka ji wani ne shi tukuna Abdulbasir Abdulsamad har ya rasu bai da gemu amma a zamanin shi duk duniya an yadda ba wanda ya kai shi iya karatun alqur'ani haddar karatun qur'ani karfin hadda amma har ya mutu bai taba aje gemu ba me kake tunani idan ka je zaka yi karatu aka ce maka ai babban malamin karatu kaza kaza kaza kaza yana nan zuwa sai ka gan shi a shigo sai ka harare shi saboda gemu da gemu sai kuma kaga to waya me zaka ce kuma sai da haka haka wannan al'adar mutane ta ci gaba an turo mana professor daga university Akure Futa Federal University of Technology Akure dai rabo ne to da ya share shi ta raba da tsoho kula shi ya jara abin ya zai tsaya tur shi kenan kawai sai ɗalibai kawai kowa sai kauce mishi ashe external supervisor mala'ikan mutuwa ne ga dalibai sai da aka zo aka zauna tukuna sana aka gabatar da shi sai kuma kowa ya tare na kai ba alaka dan ya zama professor sai ya sa shirt da ya zama professor sai ya sa coat ba gidaje ne yake yin haka kaga on the contrary kenan aka sun yadda kake tunani dan haka ku daina rina mutane dan kun gansu da wata shiga ko dan ka gan shi da wani aski ko da kan gan shi da wata tsaga karka rina shi ka ba shi mutunci mutunci na gaba ɗayan ɗan adam sannan musulmi ne ba shi daraja ta musulunci to sa'annan duk lokacin da kuma ka zo ya bayyana cewa kaza ne to kaga shikenan ilawatan ya zama ƙari akan haka dan haka ku yi kokari kanku ya waye akan haka wannan tana yana daga cikin gidadanci da ƙauyanci da mafiyancin yan boko suke fama da shi shine kawai suna rena mutum ne bi mujarradin sun ganshi kawai amma da ya bayyana cewa shine wane sai kuma su dawo sai su rena kansu Allah ya Allah ya kiyaye saboda ka jama'a kun ji wannan to malam ya karantar da mu sannan cewa ainihin manyan malamai sun tattauna dangane da wannan hadisi cewa dalili ne akan bai halatta wani ya wani sujuda ko ya sunkuya ko ya rissana ya gaida wani ba to mas'ala ta hudu da zamu tashi kan wannan hadisin zan jinkirta ta mu karasa karatun hadisan babin tukuna saboda ina so mas'alar ta fito karara insha Allah ta'ala ita ce mas'ala da dangane da hukuncin mutumin da ya yin sallah da gangan ko kuma ainihin a halin yana ainihin da kuskure ko makamantan haka zamu zo mu tattauna insha Allah amma yanzu bari mu karasa ainihin karatun wannan babi din insha Allah Allah ya taimaka na'am yace haddathani Zuhair ibn Harb haka ne ko قال حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار muslim yace malamin shi mai suna Zuhairu dan Harb ya karantar da shi hadisi wato Abu Khaisama kenan An-Nasa'i ba Nasa'i kuma mai sunan An-Nasa'i ba an ce te daya kawai yace haddathana Waki'un malam Waki'u ya karantar da mu hadisi Waki' dan Jarrah shi ko yace haddathana Al-A'mash malam A'mashu wato Sulaiman dan Mihrana ya karantar da mu bi hadhal isnadi da wannan isnadin da kaje mislahu irin wancan hadisin na ainihin wanda ya gabata ghaira annahu qala sai dai shi a cikin tashi riwayar ga yadda yace fa asaitu faliyan naru an umarci dan adam yayi sujuda ya samu aljanna fa asaitu ni kuma sai na saba inji shedan faliyan naru dan haka wuta ce gare ni abin da yake cewa kenan قال حدثني قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن عدي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول إمام مسلم يا كربونا حديثي ده جمال ميش ميسونا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري babban malami ne kuma almajirin imamu malik ne Allahu akbar suna daga cikin malamai masu manufa ya taso jama'a tun daga gabashin duniya har sai da ya dire a Madina ya je koyi muwatta sannan ya koma ya tara samarin garin su ya karantar da su sune su Imam Muslim din haka ake so kai ma ka daure ka tafi ka je ka karanto ka zo ka karantar da ɗan garin ku da kowa zai yi haka da za ku ga cewa jahilci yayi sauki an fahimta amma in kai karatu wani wuri sai su rike ka can garin ku kuma suna buƙatar ka shikenan sai kai dama kana neman daily bread ne ko kun fahimta jama'a mutumin bauchi ne kai sai ka samu admission A biyu ka zo shikenan sai ka samu 21 ko 22 ko wace ce sai suka ce sun baka masters shikenan sai ka gama shikenan sai ka fiki shikenan ba sai ka ce to shikenan a koma da kai garin ku dan ka amfanar da mutanen garin ku amma sai kai zaman ka shikenan mutanen garin ku kuma shikenan sai ka tsofa kuma shikenan sai a kwashe ka tsoho kwashi kwarab akai ka matasan gari ba su san ka ba kuma ka ce kai ne babban dan bokon gari ko kun fahimta jama'a amma malaman hadisi a da zai je yi karatu ne komai nisan garin su kuma sai ya dawo yazo kuma ya karantar da yan garin su abinda al-Imam Yahya ibn Yahya at-Tamimi annai saburi yayi wasu imamu muslim kenan ba mai sabure ne ma'ana iranian ne daga kasar iran ya taso ya tafi madina ya jiyo karatu sannan ya dawo garin su ya zo ya karantar da yan garin wa Uthman ibn Abi Shayba da malam Uthman dan Abi Shayba dukkanin su sun karantar da Muslim kilahuma dukkanin su an jaririn sun karbo wannan hadisi daga malamin su mai suna Jarir dan Abdul Hamid Muslim yace qala Yahya Yahya cewa ya akhbarana Jarir an al-A'mash an Abi Sufyan haka ainihin yazo a cikin riwayar ainihin wato Yahya ina fatan mun gani قال سمعت جابرا abi sufyana yake cewa ya ji jabir to wane ne abu sufyana anan ba abu sufyana sahabi ba abu sufyana tabi'i ne wannan cikakken sunan shi talhatu dan nafi alwasiti mutumin kasar wasit ne cikin garin cikin kasar iraki kana yace sami'tu jabiran naji malami na jabiru dan abdullahi al-ansari as-salami يقول هنا cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi Muhammad yana cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarka as-salah tsakanin mutum da tsakanin shi da shirka da kafirci shine barin sallah hadisin na cewa kenan da zarar mutum ya bar sallah to yayi shirka yayi kafirci dan abin da ya raba ka da shirka da kafirci shine ainihin yin sallah to da zaran ka batta shikenan shirka ta dawo gare ka Allah madaukakin sarki kiyaye to wannan hadisi yadda kuka ji shi haka al-Imam Muslim kada ya ruwaito shi amma bayan Muslim Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi sun ruwaito wannan hadisi al-Imam Ibn Majah da Abu Bakar ibn Abi Shayba da Ahmad da Darimi da Abd ibn Umayd sun fitar da wannan hadisi al-Imam Ibn Hibban da Tabarani sun fitar da wannan hadisi al-Imam Ibn Manda da Abu Awana da Abu Nu'aym sun fitar da wannan hadisi haka al-Imam al-Baihaqi al-Imam al-Baghawi ma ya fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam ad-Darqutni Allah madaukakin sarki ya gafarta musu قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة الإمام أبو غسان المسمعي هكا أيكي كرنت سونا ناشا المسمعي cikakken sunan shi Maliku dan Abdul Wahid mutumin kasar Basra ne Allah ya gafarta mishi yace haddathana Dhahhak ibn Makhlad malam Dhahhak dan Makhlad Abu Asim bin Nabil kenan ya karantar da mu hadisi an ibn Jurayj daga malam Abdul Malik dan Abdul Aziz dan Jurayj mutumin Makka ne قال شيكوا ابن جريج yake cewa akhbarani abu zubair malami na abu zubair mai suna muhammad ibn muslim ibn tadrus al-asdi ya ainihin wato ba mu hadisi annahu sami'a jabir ibn abdullah ya gina shi malamin jabir dan abdullah ya kulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama naji manzon Allah yana cewa bainar rajuli wa bainash shirki wal kufr tsakanin mutum da shirka da kafirci tarku sala barin sallah da zaran ka bar sallah ka zama mushriki ka zama kafiri rashin yin sallah kafirci ne kuma shirka ne to jama'ar musulmi kun ji waɗannan hadisai waɗanda su ne ainihin za mu tattauna dangane da mas'alar da malam ya amince mun jinkirta ta inda yace al-mas'alatu rabi'a fi ikhtilafi ahli al-ilmi fi hukmi tariki salah menene malamai suka ce game da mutumin da ya bar sallah gaskiya ba dan wannan mas'ala tana daga cikin fitintunin da musulmi suka samu kansu a zamanin yau ba to gaskiyar lamari ba kawai sai mu takaita mana bayaninta ta amma wannan matsalar jama'a musulmi sun samu kansu a cikin fitinarta rashin yin sallah gaba daya ko jinkirta sallah daga lokacinta ko kuma yau ayi gobe ayi har an samu wani babban lauya a ƙasar nan wanda yake musulmi ne an taɓa tambayar shi wata rana aka ce mishi kai musulmi ne sai ce kwarai da gaske ni musulmi ne sai dai ni ba mai tsaurin ra'ayi bane dan bana yin sallah kullum gani fa'idu shi ya faɗi wannan a wani shafi na farko na jaridar The Guardian ma'ana ni musulmi ne amma ni ba mai tsaurin ra'ayi bane dan bana yin sallah kullum in other words yin sallah kullum ya zama tsaurin ra'ayi kenan a bisa fahimtar shi to kaga yanzu ire-iren waɗannan suna nan da yawa akwai wanda yake ina ganin shi yayi sallah sai ranar juma'a wani sai ranar idi wani sai an zo jana'iza wani kuma akasin haka sallar jana'iza ce da juma'a da idi baya yi amma yana yin salawatul khams to duk waɗannan suna daga cikin fitintunin da al'ummar musulmi suka samu kansu barin sallah na daga cikin sharri mafi girma wanda aka samu ya faru a bayan annabawa Allah yake fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salata annabawa da suka wuce sai aka samu wasu ƴan baya da suka biyo bayan su sai suka wulakanta sallah menene wulakanta sallah malamai suka ce wulakanta sallah ita ce rashin yinta akan lokaci kenan wanda ya daina yin sallah shi yanzu ba ana magana wulakanta sallah bane ya kashe sallah ne gaba daya na daga cikin al'amuran da ke taimakawa a kashe sallah a cikin rayuwar mutane na daga cikin al'amuran da ke taimakawa sallah ta samu rashin karbuwa a zukatan mutane shine adamu tabannil hukuma lis-salah idan gwamnati ba ta recommending sallah ta dauki sallah a matsayin daya daga cikin ayyukan gwamnati ba idan gwamnati ba ta dauki cewa sallah ta fi aikin gwamnati muhimmanci ba gwamnatin farko da aka fara kafawa a duniya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ta gabata irin waɗannan gwamnatoci da ake gani da hierarchy na shugaban ƙasa gwamnoni ministoci permanent secretaries da directors ita ce gwamnatin sayyidina umar 1400 years ago shekara goma dubu ɗaya da ɗari hudu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ku karanta muwaɓɓa a cikin muwatta ta Imam Malik farko farkon muwatta sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda bari ku ji abin da yake cewa ga muwatta nan mai komana gwamma a karanta ainihin wa mutane kai tsaye su ji ta daga ainihin bakin Imam Malik ko kuma daga cikin littafin Imam Malik sai ga muwatta nan ne har na dauke ta Allah madaukakin sarki ya taimaka ina so ne ku gane yadda gwamnati take daukan sallah jama'a ku ji shugaban kasa na farko na gwamnatin farko a inda ainihin ya aikawa dukkanin ainihin ministocin shi da permanent secretaries da directors da duk wasu ainihin ma'aikatan gwamnati ku ji dokar sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya ainihin kara mishi yarda sannan wani abin sha'awa imamu maliku dan anas ya ruwaito a cikin littafi daga cikin mafi dadewar littafi littattafan ainihin musulunci a duniya ka gan shi akan a wannan nuskar na? eh kitabu mawaqitu sala ne amma babu kitabu mawaqitu sala a muwaddafa sai dai kitabu wuqutu sala maliku bai amfani da mawaqitu ba wuqutu yace kitabu wuqutu sala babu wuqutu sala na fata an gane na'am ga hadisin jama'a ku saurara jama'a daga alƙalamin imamu malik alƙalami mai albarka 1400 years ago almajiri shi yahaya ibn yahaya al-andalus yace wa haddathani an malik ubaydullah yace yahaya ya bani hadisi an malik daga malamin shi imamu malik an nafi'in daga nafi'u maula abdullah ibn umara anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kataba ila ummalihi duk wani minista sai ya saurara ya ci abin da ya kamata kenan ka rubuta takarda ya zama direction ne daga me daga ainihin ma'aikatarka ta ƙasa gaba ɗaya kai ne ministan ilimi kai ne ministan ƙasa da safaro kai ne ministan harkokin gona kai ne ministan lafiya kowane iri ne kai tunda musulmi ne kai sai ka rubuta ma'aikatanka shugaban ƙasa ne kai wallahi sai kun damu da sallah na ji tausayin wani shugaban ƙasa da ya kwanta ya rasu aka samu wani bijibijin limami wanda shi kanshi bai iya sallah ba shi mai sallah wallahi na tausaya wannan shugaban ƙasa nace kaga da ya ba sallah muhimmanci da daga cikin muhimmancin da ya bata an samu limami ne wanda ya iya sallah shi mai sallah amma limamin shi kanshi bai iya sallah ba kenan duk abin da kuke baiwa muhimmanci waɗannan abubuwan marare ne domin idan ka mutu wani wa za a kawo ka wurin liman to ku baiwa sallah muhimmanci gashi abdullahi dan umar wato nafi'u ya bada labari cewa sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda ya rubuta takarda ila ummalihi zuwa ga ma'aikatan shi me yake ce da su inna ahamma amrikum indi as-sala daga cikin al'amuran ku ma'aikata na to sallah ita ce wadda tafi muhimmanci don haka idan lokacin sallah yayi kuna yi min aikin da na dauke ku to ku bar wannan aikin don sallah ta fi muhimmanci ku gaya mini idan shugaban ƙasa rubuta wannan ta zama takarda ce tabbatacciya da sa hannun shugaban ƙasa a ce ta kewaye dukkan ma'aikatu ku gaya mini gwamna yi haka ku gaya mini idan kwamishina yi haka a ma'aikatar shi to principal ya yi haka a makarantar shi kowa ya yi haka a makarantar shi amma sai a ɗauko ku a saka ku a mukamai sai zama sallah ba ku damu da ita ba sallah ba ku bata muhimmanci ba wai an kafa shari'ar musulunci a Kano nace wai dan a rediyo na jifa an kafa shari'ar musulunci a Kano wai in ya yana gidan gwamnati yaji an kira sallah yaga ba wanda ya tashi yaga an ci gaba da komai an ci gaba da processing mishi takaddun shi har aka yi sanin aka bashi da ya fito sai koma sai ya samu director ya ce amma irin wannan sallar da ake irin ta ce ga ana yi a jidda sai aka ce mishi eh sai ce bai yarda ba ya ce don ya taba zuwa jidda kasuwanci ana kiran sallah sai ga ana ta gudu ana tafiya masallaci sai ji tsoro shi ma sai ya tafi ta yi kewaki ne ta so ake gudu shi ce ya ga ana ta gudu ne ana tafiya masallaci shi ma sai ya tafi to kuma ka gani ya zo Kano ya an ce mai irin wannan shari'ar da ake a Jidda irin ta ake a Kano sai ya ce a in ya murin ne wannan hukuncin wai an kafa shari'a amma ba a kula da sallah ku je ku ga kasashen da aka damu da sallah jama'a idan aka kira sallah sai kuma a turo ɗan interior ɗan ministry of interior su ne baladiya za su taro da malami a kujerar gaba sannan da 'yan sanda da bindiga a kujerar baya malami yana cewa hayya hayya hayya hayya asala asala asala asala shi malami ne shi nasiha yake yana faɗakar da kai sallah lokacin sallah yayi idan suka dawo suka same ka sai 'yan sanda su fito yanzu malami ya gama kashi shi maka dukan jiya sai su rufe shagon sai a jefa ka a mota a tafi da kai ka je can kai sallah asal tunda ba za ka yi shagon ka ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau abinda sayyidina Umar ya rubuta wa ma'aikatan shi munasabar da ta sa aka ce ma'aikatan shi saboda ya zo ya ce inna ahamma amrikum indi as-sala wato sallah tana daga cikin ayyukan da na dauke ku ku yi to amma daga cikin ayyukan ita sallah ita tafi muhimmanci sai ya ce faman hafizaha wanda duk ya kiyaye sallah wa hafaza alaiha ya tsare ta a yadda ake yin ta hafiza dinahu to ya kiyaye addinin shi wa man bayya'aha wanda bi ya tozarta sallah ya wulakanta sallah bai damu da muhimmancin sallah ba fa huwa lima siwaha adya to zai wulakantar da wannan abin fiye da sallah to kaji filosofin Umar wato in ka kula da sallah to zaka kula da wani abu in ko baka kula da sallah ba kowa ma ba zaka kula da shi ba akwai wannan a cikin hadisin Ahmad da Muslim ranar alkiyama aka tashi ranar kiyama aka binciki sallah ta yi kyau to komai ma yi kyau idan ta baci fa to komai ma ya baci ba za a bata lokaci ba to jama'a sai kowa ya duba ya gani yaya kake game da sallah وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا كان نيمان يرضى الله كأمرت ما تنكا دعائنك دزكا وصلاة ذاك سامي يرضى الله الله ذي البركة جدنك sau da haka sallah ba wani abu ne wanda za a yi sassauci a kai ba amma yau mutum ne za a kira sallah ya fito sai ya zo zai wuce zauren gidan shi sai ji ƴaƴan shi sun hada music sai dai girgiza kai ce yaran nan mu ma mun yi mun bari za ku bari ne kaji wawa kaji soko wai su ma sun yi shegantaka sun bari to su ma waɗannan za su bari ne ya manta cewa zunubin waɗancan shegantakar da suke na rashin sallah yana nan akan shi har yanzu yin sallah a yanzu bai yafe mai ba shekara talatin ba ka yin sallah yanzu ka dawo ka tuba to shi kenan amma a'a yanzu ka dawo kana yi baka tuba ba to laifin yana nan to ya muka gane bai tuba ba duk wanda bai tuba ba daga laifi shine zaka ji yana jin izza ne yana yana bisali yana ganin wannan laifin da suka aikata kamar ba wani abu bane amma wanda ya tuba fa karanta ahlari kaji wa shurutun niyya wa shurutut tauba yace annadmu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi ka tuba kai nadama ba kuna jin rediyo ustazai da ran nan sai ku ji wani program ake na waƙoƙi da kaɗe-kaɗe wani tsohon mawaƙi ne ya tuba a nan ƙasar zamfara sai ji an sa waƙa shi a rediyo najeriya kaduna sai tafi kotu amma da yaje kotu sai ce yana neman shawara wurin alƙali ne yaya zai yi a daina sa waƙa shi tun da ya tuba ma'ana ya tuba to waƙan ma baya so ya ji ta to haka ake so amma kai tsohon mawaƙi ne kai tsohon ɗan tauri ne sai ka ji an hura ƙaho ana bishi sai kuma ka hau makyarkyata ana baka haƙuri to ai baba tun da ka tuba baure a ƙarya ne baka tuba ba baba Allah baka tuba ba ya kamata mutane ku gane matsalar sallah ba matsala ce karama ba sannan kuma kun ji sallah ta shiga cikin harka aikin gwamnati wato abin da yake bani mamaki da Najeriya jama'a shine yaushe ne za a samar da juyin juya hali professor Babatunde Fasawa tsohon ministan ilimi na Najeriya shine farkon amir na MSS National Amir na Nigeria 1954 ya zama ministan ilimi wani resolution ya kawo through the Islamic thought a ma'aikatar ilimi babu shi sa wani lokacin al'amarin MSS baya bani sha'awa hayaniya ce na gama ta shikenan in ba haka ba yanzu kusan duk ministocin nan ka same su yan arewa sun taɓa yin MSS wannan hayaniyar da yake lokacin yana ABU ko BUK ko dan Fodio a matsayin su ne Amir a matsayin su ne kaza to yau gashi Allah ya dauke rabin kasa ko bangaren kasa ya banka maka wani gyara zaka iya yi duk wani gwamna da ka samu a arewacin Najeriya ka je ka bincike shi zaka same shi he was once a member at least of the MSS in ba kuwa shi amiri bane to wallahi ina jin tsoron waɗanda ake cewa amiran MSS kasu koma su zama hamirai wato jakuna na MSS domin in ba haka ba ya kamata mutanen da ake gwagwarmaya da su a cikin jami'o'i akan matsalar addini yau aka ce kuma wani kai ne kaza to me yasa ba za ka gyara ba to ku ji tsoron Allah MSS suna da jihad week suna da taban week duk wannan bid'o'i ne na MSS fa amma wai suna son su nuna su masu addini ne don haka suna da jihad week wai makon jihadi sai ka samu mota an yi mata hoton sharɓoɓiyar takobi ja jihad week taban week hali kullu hana wadafat lakin abin da muke cewa idza kana hadha huwa tadayyun sahih in wannan shine bin addinin da gaske to muna so ran da ka zama commissioner ko ran da ka zama chairman daga menene zai bayyana wajen amana wajen tarbiyya wajen kaza wajen kaza wajen kaza amma wani lokacin sai ka je ka samu amirin MSS in ya zama principal na wata makaranta sai dawo yana faɗa kuma da wasu MSS na makarantar yace duk mun yi wannan hayaniyar mu ma mun bari da haka matsalar sallah jama'a ba matsala ce wadda take da sauki ba ko ka taɓa jin shari'ar da Allah ya ce a koya wa ɗan shekara bakwai a umarce shi da ita in ba sallah ba babu yaro in yana shekara bakwai a umarce shi da yin sallah me lazumin umarnin ane ana koya mishi idan ya balaga bayanta a kashe shi kana tunanin wannan sallar al'amarin ta yana da sauki amma yau ku dubi yadda waɗanda ke shugabancin mu a ƙasar nan musulmi daga ciki suka wulakantar da mu a gaban kiristocin ƙasar nan na'am nace suka wulakantar da mu me nake nufi lokacin sallah azhar zai yi sai mu fita sallah a ma'aikatun tarayya ne a ma'aikatun jiha ranar asabar da lahadi su kuma sai a bar musu saboda za su tafi ibadojinsu kawai sai suka bullo da shegantaka rana tsaka a federal secretariat ta abuja lokacin gida da idris dan nan zariya ne a zamanin abacha lokacin suka fara wannan shegantaka idan musulmi suka fito sallah su kuma sai ainihin su fita sai ce su ma sun tafi service to yanzu shegantaka ta yi shegantaka yanzu akwai coci babba a wuse 2 a bayan ofishin glow of aminu kano crescent karfe ɗaya na rana idan ka zo sai ka ga motoci sun cika kwaltar dama da hagu saboda wai musulmi sun fita sallah a ofisoshinsu su ma kiristoci wai duk sun fito sun taho wannan cocin sun taru masu mulkin ƙasar nan suna ji suna gani shin kirista yana da sallah ne yana da addu'a yana da wata service da zai yi in the daytime babu it is never there in the bible amma according to what we see from them mun ga cewa da safe suna addu'a da daddare suna addu'a amma da rana tsaka kirista ya bar aikin da yake ya tafi yayi sallah yayi ibada yayi addu'a wannan abin akwai shi a cikin addinin su let the bible speak let the men of god talk kuna da hujja akan haka to amma me ya faru shugabannin mu sun ja baki sun yi shiru Joli Inyami tsohon gwamnan jihar Taraba wanda yake Reverend Father ne yana gwamna sai ya ɗibi kujeru sai ya baiwa musulmi domin musulmi suka ɗaure mai gindi ya samu ya zama gwamna da izinin Allah lokacin da ya zama gwamna mai ya faru sai ya ɗibi kujerun ayyukan hajji sai ya baiwa musulmi da ya baiwa musulmi waɗannan kujeru sai kiristoci suka zo suka ce su ma ya ba su kujeru zuwa ga Jerusalem sun ce musu a babu ainihin zuwa Jerusalem babu zuwa aikin hajji a cikin addinin Kirista yace saboda mu ne malaman kuma ba inda littafi mai tsarki ya faɗa sai suka koma suna tsine mishi albarka amma wannan abin da ya faɗa shine abin da ake neman duk wani reverend father ya fito ya faɗa kada ya kalli abin a siyasance musulmi na fitowa to shikenan su ba kiristoci a basu su fito to ai ko an ba ku hutun asabar da lahadi hutun asabar da lahadi na'am har musulmi ma ba sa zuwa aiki amma daukaka ce ga addinin wa addin daukaka ce ga addinin su a ce saboda ranar addinin ka har an kashe wata rana wadda gwamnatin tarayya da ta jiha da kananan hukumomi suna asarar miliyoyin kuɗi abinda na ga wani professor ba America kenan wanda ya rubuta littafin Understanding Business da ya zo a edition din shi na 2010 sai capturing ya ɗauko hoton wani musulmi dan Pakistan yana sallah sai ya ce dubi wannan yanzu wannan sallar da yake yana jawa kamfanin shi asara mai yawa saboda ana cikin aiki zai bar aiki ya zo ya sallah sai na ce madalla sai na zauna sai na samu email address din shi sai na zauna sai na ainihin ce to tare da girmamawa ga mai girma professor na ga abin da ka ce a cikin littafin ka kaza a shafi kaza har ka ɗauko hoto ka nuna kama idan ana son a binciki abin a bisa tsari na ƙididdigar tattali wannan wannan musulmi yana jawa ma'aikatar shi asara saboda daidai lokacin aiki yake ainihin bari ya je ya sallah amma ita wannan sallar da musulmi ke yi tana cin minti ashirin ne kawai tun daga alwala har zuwa yin sallah na kan aka tattara minti ashirin ashirin sau biyar a wuni za a samu minti ɗari to musulmi sallar da suke a ma'aikata kwaya ɗaya ce ta yi yawa ita ce kwaya biyu wato a zahar ce da la'asar kawai saboda haka ka tattara minti arba'in arba'in mafi yawancin lokuta kenan minti arba'in kullum sai ka buga shi sau biyar ya zama minti ɗari biyu haka ne kaga kenan awa nawa minti ɗari biyu yana da awanni uku da minti ashirin ko awa uku ko da minti ashirin haka ne to in fa har asara ce to asarar da musulmi suke wa ma'aikatar su kenan awa uku da minti ashirin sun ce amma awa arba'in da takwas ake baiwa addinin christianity da addinin judaism sai na ce to a matsayin ka na babban masani game da harkar tattali da musulmi da kiristoci da yahudawa su wane ne ke jawa tattalin arziki na duniya cikas sai na ce ni dai dan makaranta ne aji na uku a yanzu ina neman mai girma professor ba na amsa har ne ban samu wannan amsar ba understanding business da ya sake sabon bugu na gaba sai sake ɗauko wannan hoto ya sake sawa ku dubi mutanen nan professors ne su a cikin harkokin tattali a cikin political science a cikin medicine a cikin engineering a cikin law amma fa su ne suna tunawa da addininsu su ne suna faɗa da addinin musulunci amma yanzu a matsayinka na lecturer a chemistry department a department na geography ka taba fara lecture da bismillahir rahmanir rahim a sai a ce maka Nigeria is a secular state oh Nigeria is a secular state amma wani lecturer yake zuwa da cross a wuyan shi Nigeria is a secular state a NTA news ake samun wani ya sanya cross ko wata ta sanya cross a wuyanta amma an dauki yarinya yar Gombe aiki za ta rinka sa hijab akai ta rikici har yanzu ana wannan dambarwar da ita saboda ta zo MTA News wai ta sa hijabi hijabin fa makallamin in bika ne dan iya nuna ne kawai ya rufe ba hijabi ne ma irin na musulunci ba amma ana ta rikici wai tana nuna addinin ta wai tana irritated tana tada hankalin wasu tana firgita wasu wannan yanzu ana wannan dambarwa a NTA ta Najeriya yarinya ce yar Gombe aka dauke ta aiki graduate din University Maiduguri ce a yanzu haka ana wannan dambarwar dan hijabi ne take sawa guntu haka amma ga wance da wance suna sanya cross amma su ba komai ina shugabannin mu suke mu dawo maganar da muke yi menene hukuncin musulmin da yake yin sallah ita ce mas'alar mu malam yace zahaba al-imamani malik wa shafi'i rahimahullah ta'ala wal jamaahir min as-salaf wal khalaf ila annahu la yakfuru bal yafsuqu wa yustatabu fa in taba wa inna wa inna qatalnahu haddan kazani al-muhsan walakinahu yuqtalu bis-sayf ga mas'ala jama'a ina hukuncin mutumin da ya ƙi yin sallah ya bar sallah ko ba sallah kwaya ɗaya ce fa walle mutumin da ya daina ta imamu malik da imamu shafi Allah ya gafarta musu da mafi yawancin malamai waɗanda suka gabata da waɗanda suka zo bayan su suka ce ba za a kafirta musulmi ba saboda ya bar sallah sai dai a ce ya zama fasiki amma a nemi ya tuba ya kuma ci gaba da yin sallah idan ya tuba madalla idan kuwa ya ki tuba suka ce sai mu kashe shi za a yi miki kisa ne a matsayin haddi wato in aka ce haddi kamar musulmi ne ya laifi sai suka ce kamar wanda ya yi aure ya yi zina kaga in za a kashe shi ba za a kashe shi ne a matsayin yawon rubda ba musulmi ne ya laifi sai suka ce walakinnahu yuqtalu bis-sayf in za a kashe shin kuma takobi za a sa a tsallaka shi na taba ganin irin wannan a jidda a shekarun baya a lokacin da ba sa amfani da hanyoyin zamani wajen hukuncin kisa wata katuwar rannabawul za a zo ba a taru za a ce za a yi kisan kai saboda wani ya kashe sai a zo a karanto mai laifin da ya tsaf a karanto mai hukuncin alkali a karanto mishi ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce sakamakon haka alkali ya zartar mishi da wannan hukunci a ranar kaza ga watan kaza ga kotu kaza ga duk ai jawabi tsaf jama'a musulmi suna ji na ka sai a daura hannun shi ta baya a daure idan shi sai a samu larabawan ƙauye wanda su dama ba abin da ya shafe su zaka ga ya ɗibo wata tazara mai nisa daga nesa ya taho da takobi yana wulwulata yana zuwa sai filla kan kai shi kenan sai gaba ba abin da ya shafe shi ko gizo ya ya saba kashewa a ba ba sadda ma balle alkali ya ba shi doka to shi ne suka ce da takobi za a kashe shi abin da waɗannan manyan malamai suka tafi a kai kenan suka ce to in dai musulmi ne yace ba zai salla ba to ba za a kafirta shi ba sai dai a ce yana nan a mutumin banza a nemi ya tuba in ya tuba shikenan ya ci gaba da sallah in bai tuba ba shikenan sai a kashe shi wa zahaba jama'atun min as-salaf ila annahu yakfur wasu manyan malamai kuma daga cikin waɗanda suka gabata su kuma suka ce a duk musulmin da ya kiyo sallah ya zama kafiri wa huwa marwiyun an ali ibn abi talib imam ali ibn abi talib daga cikin ainihin a'immatus salaf yana daga cikin waɗanda suka tabbatar da ainihin haka wa huwa ihdar riwayatayn an ahmad ibn hanbal an ahmad ibn hanbal an samu irin wannan riwaya daga imamu ahmad ibn hanbal amma shi yana da riwayoyi biyu ne wani lokaci ya ce ya kafirta wani lokaci ya ce bai kafirta ba وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راوية وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى عبد الله بن مبارك ما فتوش كده إسحاق بن راوية ما فتوش كده wasu cikin almajiran shafi'i su ma fatawarsu kenan cewa duk wanda ya ƙi yin sallah to ya kafirta وذهب أبو حنيفة شيكو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة بيسمى لما يدك أسر كوفة إراق والمزوي ده الإمام المزوي صاحب الشافعي abokin imamu shafi'i ko almajirin imamu shafi'i Allah ya gafarta musu su kuma sai suka tafi ila annahu la yakfuru cewa wanda yake yin sallah ba za a kafirta shi ba wala yuqtalu ba za a kashe shi ba bal yu'azzaru sai dai a hore shi wallahi basu a tsare shi hatta yusalli har sai yayi sallah suka ce ba za a kafirta shi ba ba za a kashe shi ba amma ai ta bashi gwale gwale har sai ya dawo yayi sallah wa ihtajja man qala bi kufrihi bi zahir al hadith al-thani al-mazkur wa bil qiyas ala kalimati at-tauhid to waɗanda suka ce mutumin da yake yin sallah mai dalilin su sai suka ce wannan hadisin da aka karanta wanda ma gama karatu yanzu bainar rajuli ha wa bainar shirki wal kufri tarku salah tsakanin mutum da shirka da kafirci barin sallah wannan hadisin suka yi hujja da shi sannan kuma suka yi kiyasi akan cewa a yanzu idan mutum ya bar la ilaha illallah yace na bar la ilaha illallah ba ruwana da ita me za a ce sai a ce ya kafurta sai suka ce to ai da la ilaha illallah da sallah duk rukunan musulunci ne duk wanda ka dauke ka buge duk ɗaya ne kun ji hujjar su واحتج من قال لا يقتل بحديثي لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث su wasu abu hanifa da wasu malamai da suka ce a'a ba za a kashe shi ba suka ce saboda annabi ya ce jinin musulmi bai halatta ba sai da ɗayan laifuffuka guda uku shine ne as-sayyibu zalim wan nafs bin nafs والتارك لدينه المفارق للجماعة na farko mutumin da ya taba aure zina to jinin shi ya halatta na biyu musulmin da ya kashe musulmi to jinin shi ya halatta na uku musulmin da ya rida to jinin shi ya halatta sai suka ce wa laysa fihi sala a ciki annabi bai faɗi sallah ba bai ce wanda ya bar sallah a kashe shi ba dan suka ce ba a kashe shi ba واحتج الجمهور على انه لا يكفر بقوله تعالى su kuwa su Imam Malik da mafi yawancin malamai da suka ce ba za a kafirta wanda baya sallah ba sai suka ce saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara matukar aka yi mishi shirka amma laifin duk da ba shirka ba to zai iya gafartawa to kaga kuwa rashin yin sallah ba shirka bane to tunda ko zai iya yiwa ya samu gafara mushriki kaga baya samun gafara da haka sai suka ce don haka barin yin sallah ba za a kafarta mutum ba wa bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama sai imamu malik suka sake kafa hujja cewa ai annabi ya ce man qala la ilaha illa allah dakhala aljanna wanda ya faɗi la ilaha illa allah zai shiga aljanna man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda ya rasu yana sane da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna wala yalqa Allah ta'ala 'abdun bihi ma ghayru shakkin manzon Allah yace dukkanin bawa da ya haɗu da Allah madaukakin sarki yana sane da la ilaha illa Allah ya faɗi ta baya shakka game da la ilaha illa Allah fayuhjaba anil janna ba zai yi a tare shi daga aljanna ba duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya santa to ba abin da zai tare shi daga shiga aljanna to kaga sai suka ce to aiko ka gani tunda ya faɗi la ilaha illallah sallah ce baya yi na'am me laifi ne amma suka ce ba za a kafirta shi ba wa hadis da kuma hadisin cewa harrama Allahu ala nari man qala la ilaha illallah wanda bai faɗi la ilaha illallah Allah ya haramta wuta ta ci shi rawar zalika da waɗansu hujjojin kun ji hujjarsa da suka ce ba za a kafirta shi ba wa ihtajju ala qatlihi bi qawlihi ta'ala to dangane da kashe shi fa kun san su Imam Malik sun ce wa a kashe shi tunda baya sallah idan ya ki tuba sai suka ce saboda Allah ya ce fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum idan suka tuba suka tsaida sallah suka bada zakka to ku rabu da su kenan yanzu duk mutumin da baya sallah in ya dawo yana sallah to yanzu shi kenan wajibi ne ka kyale shi wajibi ne ka rabu da shi ba za ka kafirtar da shi ba ba za ka kashe shi ba wa qaulihi suka sake kafa hujja da magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah an umarce ni in yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illa Allah wa yuqimu salata tsaida sallah wa yu'tu zakata su bada zakka fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum idan har suka faɗi haka wato in suka aikata haka suka faɗi la ilaha illallah suka yi sallah suka bada zakka sun tsare jinin su da dukiyarsu wa ta'awwalu qawluhu to sai su imam malik suka ce maganar da annabi yayi yace bainal abdi wa bainal kufri tarku salah ala ma'ana annahu yastahiqu bi tarki salah uqubatal kafir sai suka ce abinda hadisi yake nufi barin sallah da yayi to ya hukunta mai ai mai ukuba irin ta kafiri amma ba wai ana nufin ya zama kafiri ba haka suka fassara hadisin wa hiya al-qatl aw annahu mahmulun ala al-mustahil ko kuma su Imam Malik suka ce wannan hadisin da Annabi ya ce barin sallah tsakanin musulmi da barin sallah shi da da musulmi da kafirci shi da barin sallah sai suka ce mutumin da ya bar sallah a bisa yana ganin halal ne amma wanda ya batta yana ganin laifi yake yi sai Imam Malik suka ce ba za a kafirta shi ba aw ala annahu qad yu'awwil bihi ila al-kufr suka ce ko kuma hadisin yana tsoratar da shi ne cewa barin yin sallah to laifi ne wanda a hankali a hankali kuma zai kai shi zuwa ga kafirci aw anna fi'lahu fi'l al-kuffar ko kuma ana nuna mishi ne cewa wannan aikin nashi na rashin yin sallah to aiki ne na kafirai jama'a kun ji waɗannan fassarorin da su Imam Malik suka wa asalin hadisin da muke tattaunawa akai wato ba su amintu cewa hadisin a fassara shi a zahirin shi ba saboda ne saboda waɗansu nasoshin da suke da su qala an-nawawi rahimahullah al-imam an-nawawi shi ya faɗi wannan mas'ala ya tattauna ya kawo waɗannan bayanai qala al-jami' afallahu ta'ala anhu malam muhammad ibn ali adam ne wannan littafi al-bahr al-muhit as-sajjad sharh sahih muslim sai yace hadhihi al-mas'alatu tahtaju ila tafsil yace wannan mas'ala fa tana buƙatar ayi bayani dalla dalla sai ce falaisa kulla man taraka salata kafiran kufran yakhruju bihi anil milla yace gaskiyar lamari ba kowane musulmi ne in ya bar sallah zai zama kafiri kafiri wanda ya fita daga addinin musulunci ba wa yuhkamu alaihi bir ridda a hukunta shi cewa yayi ridda bal allazi yazharu abin da yake a bayyane anna tarika salah mutumin da ya bar sallah la yakfuru kufran mukhrijan anil milla baya zama kafiri kafiri da ya fita daga addini illa an yajhadaha sai dai in yayi musunta aw yatrukaha ko kuma in ya batta tarkan kulliyan ya batta gaba daya a ce ya daina yin sallah gaba daya to wannan za a iya kafirta shi ko kuma ya ce sallah ƙarya ce aw yusiru aw yusiru ala tark ko kuma ya doge akan barin wata sallah misali a ce sallah azhar ko sallar la'asar ko sallar magriba wato wata sallah ya doge akan barinta wa in afba ila qatlihi وقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله قد فصلها تفصيلا حسنا yace na ga ibnu taymiya ya tsaya yayi bayanin wannan mas'ala bayani dalla dalla fa qala tahta khilal tahqiqihi li mas'alati al-iman ma hasiluhu ibnu taymiya da yazo yana tattauna wata mas'ala ta imani sai ya shigo da magana dangane da barin sallah sai ya ce wani haza fara da mutu'akhirul fuqaha mas'alatan yamtani uquha yace to dan haka fa sai muka ga an samu wasu malaman fiqh da suka zo daga ƙarshe-ƙarshen duniya sun tsara wata mas'ala wadda ba za ta yi ta faru ba wa huwa anna ar-rajula idza kana muqirran bi wujubi as-salah ibn taymiya yace malaman fiqhin nan suka ce idan mutum ya zan ya yarda sallah wajiba ce fadu'iya ilaiha sai aka kiraye shi zuwa gare ta wantana amma sai ya kini istutiba salasan suka ce sai a nemi ya tuba kwana uku ma tahdidihi bil qatl ame ana tsoratar da shi in fa kwana uku te bai tuba ba za a kashe shi falam yusalli haka wannan mutumin ya kiyin sallah hatta kutila har aka kashe shi tambayar ita ce hal ya mutu kafiran aw fasikan shin wannan mutumin da aka kwana uku ana gargadin shi kai sallah yace shi fa ba zai ba za fa a kashe ka in kwana uku ta cika yace wallahi sai dai a kashe shi kwana uku za ta cika idan rana ta faɗi kwana uku za ta cika idan alfijir ya fito kai sauri kai sallah yaki har aka kashe shi to tambayar ita ce wannan mutumin kafiri ne ko fasiki ala qaulai ne yace suka yi maganganu guda biyu sai ibnu taymiya yace wa hadha al-fardu batil wannan magana da suka kaddara ta ma magana banza ce ƙarya ce abin da yake cewa shine fa innahu yamtani fil fitra yace kyakkyawan tunani ba zai yadda an yakuna ar-rajul ya'taqidu anna Allah farabaha alaihi mutum ya kabbara cewa ya kudurce ya yadda a zuciyar shi cewa Allah ya farlanta mai sallah wa annahu yu'aqibuhu ala tarkiha kuma ya yadda cewa Allah zai mai uquba akan barin sallah wa yasbir ala alqatl sannan kuma ya hakura a kashe shi yace ba zai yiwu ba yace a dai binciki zuciyar shi bai yadda sallah wajiba bace ka yadda sallah wajiba ce Allah ya wajabta maka ya farlanta ta eh to kai kace ba za kai ba za a kashe ka fa kace a kashe ka ka yadda yanzu cewa wajiba ce shi ne ibnu taymiya yake cewa wannan mutumin yana faɗe ne amma ƙarya ne bai yadda ba mutum ya yadda a kashe shi akan ya san cewa abin da za a kashe shi in ya tafi lahira Allah zai azabtar da shi sai yake cewa wala yasjudu lillahi sajadatan min ghairi uzrin fi zalika yace ya zama ba zai sujuda kwaya ɗaya ga Allah ba hadha la yaf'aluhu basharun qattu yace ba za a taba samun mutumin da zai yi haka ba bal wala yudrabu ahadun mimman yuqirru bi wujudi salah illa sallah ibnu taymiya yace kai wallahi barkaji duk mutumin da yadda sallah wajiba ce yake da an fara dukan shi sallar zai yi ba sai an kai da kisa ba ana gaura mai mari aka ce tashi kai sallah tun zuwa ga ya fara neman buta alwala sai ce wala yantahil amru bihi ila alqatl ba zai yadda a kashe shi ba akan ya san cewa wajiba ce yaki kuma yace a kashe shi wa sababu zalika anna alqatl bararun azim ibn taymiya yace saboda kisan kai barna ce mai yawa la yashbiru alayhi al-insan illa li amrin azim duk mutumin da kaga yadda an kashe shi akan wani abu ko to abin yana da girma akan shi yanzu musulmi ya yadda a kashe shi akan shi da ya sallah goma a kashe shi akwai musulmin da kai kake jin zai yadda da haka wannan ita ce kabiyar da ibnu taymiya yake cewa ba za ta yi ba sai ce mislu luzumihi li dinin ya atakidu annahu in faraqahu halaka yace in kaga mutum ya yadda an kashe shi akan abu sai abin da ya kudurta cewa wannan abin addini ne idan ya rabu da abin to zai halaka to yanzu barin sallah ga musulmi addini ne ko ko yin sallah ne addini yin sallah ne addini to musulmi ya ki yin sallah a ce yi ya ce ba zai ba a ce za a kashe kai ce a kashe shi kuma ya yadda a kashe shi wannan kafiri ne bai yadda sallah wajiba ba ce don haka fa yasbur hatta yuqtal wa sawa'un kana ad-din haqqan aw batila haka dai ibnu taymiya ya tattauna wannan mas'ala jama'a mas'ala ce wadda malam ya dauko ta mai tsawo kwarai da gaske amma ita wannan mas'alar yanzu na tattauna mana ita ne domin mu fara jinta har yanzu tattaune wannan matsala har zuwa ƙarshen ta jama'a sai mun je babi na musamman akan babin sallah amma yanzu ga abin da zai rufe mana malam yace qala al-jami' afallahu ta'ala anhu allazi yatarajjahu indi an tarika as-salah muta'ammidan kafirun mutlaqan yace ni maganar da na gamsu da ita mutumin da ya bar sallah da gangan to wannan kafiri ne sake ba kaidi kama waradatin nusus as-sahiha as-sariha bi zalika kamar yadda nasoshi suka zo lakin kufruhu yakhtalifu sai dai kuma ka saurara ka ji ko da aka ce kafiri ne kai tsaye to sai dai kafircin marasa yin sallah daga cikin musulmi kafircin yana da bambanci ba iri ɗaya bane fa minhu ma yakunu kufran duna kufrin daga cikin musulmi akwai wanda in ya yin sallah na'am ya halatta a ce mishi kafiri amma fa ana nufin kafiri anan mai butulci da Hausa kenan butulu wato wanda ya butulce wa ni'imar Allah ka san cewa musulunci ni'ima ne wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بواتي da Allah ya turo annabi wannan bawar jama'a gaba ɗayan duniya ce har kafirai sun ci albarkar wannan bawar domin kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duniya tana cikin duhu da zalunci da ta'addanci da kama karya zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ya yawo wannan nabulai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama har dabbobi har kwayi sai da kowa ya ci albarkar zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mu'minai kuwa da suka yi imani da shi su ne suka fi kowa cin albarkacin baiwar laqad manna Allahu 'alal mu'minina haqiqa Allah ya mu'minai baiwa Allah ya so mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim da ya aiko da manzo a cikin su Allahu akbar alhamdulillah wallahi tallahi the greatest achievement for you is to become a muslim ma damar aka ce ka zama musulmi Allah ka samu fa'idar da ba wanda ya samu irin ta don haka ka tausaya kafiri na'am tausayi na ɗabi'a bai samu gata ba amma duk wanda Allah ya so shi ya haskaka mai wallahi tallahi Allah ya so shi to yanzu kai da Allah ya so ka yi maka wannan baiwa yanzu ba za ka yi sallah ba wannan sallah menene ne muni a cikin ta me da wahala a cikin sallah me da kunci a cikin sallah Allahu akbar sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a annabi ya tura su su je yaki da suka je yaki sai komandan yaki ya tsara musu yadda wurin yaki zai zama suwa na kuje ku kwanta bacci wani da wani ko kuma ku zama on surveillance ko kuma ku yi gado waɗannan mutane biyu da suke gadi su kuma sai suka sake designing yadda al'amarin yake wana eh tun da ke lafiya lau cikin wannan wurin eh to daurin ka kewayawa ni kuma sai in fara nafila kaji da daddare sai fara nafila yana nafila ashe akwai kafirai suna kallon shi sai suka harbo kibiya da suka harbo kibiya sai ta zo ta shige shi sai jijjige ta sai jefar da ita sai ci gaba da fara suka sake ta biyu suka sake ta uku sai ya ainihin cire ta ya nemo wannan dan uwa nashi sai ya samu dan uwan ya ji ya dingire na bacci a wani wuri sai dan uwan ya ce yaya ba kai ihu ka tashe ni ba sai ce wata sura nake karantawa mai daɗi ma'ana in ya kwarmato in ya ihu to ya yanke wannan jin daɗi dan Allah menene yake da zafi a cikin sallah amma bari gaya muku daga cikin shagalat da Allah idan mun tashi wani ya bi ni cikin ɗaliban ilimi musamman waɗanda ke jin larabci akwai wata hudu ba da wani limami ya ta balarabe akan abubuwan da ke shagaltar da mutane daga yin sallah musamman a waɗannan lokaci ya ce number one music number two kallon sinasinai number three sai ya ce rukuwatu sina kaɗe-kaɗe raye-raye rukuyar zina kenan za ka ga duk inda gidan karuwai yake ana kiɗa to duk mutumin da ya lazumci jin kiɗa ko to yadda ka san anewa aljani ruƙuya yana zabura ko to haka duk mai jin kiɗa yake zabura zuwa ga zina wannan babi ne su kutun da guda a cikin littafin adda'u wa dawa na al-imam ibn al-qayyim ruqyatu zina yau matashi nawa ne a cikin hansar ɗin shi ba za ka samu waƙoƙi ba ku dubi wannan musiba jama'a yau matashi ne ne zaka karba handset din shi ba zaka ga hotuna na batsa na yan mata ba sannan me yasa ba za su makara daga sallah asuba ba karfe nawa suke kwanciya tun ana NTA kwaya ɗaya a Najeriya tashar talbijin kwaya ɗaya ce a Najeriya ba a sanya fim sai sha ɗaya na dare ko sha biyu a lokacin akwai wuta a Najeriya mutum zai je su talbijin ya sa an kai karfe ɗaya na dare ana kallon talbijin yaushe za a iya tashi so mu musulmi ya kamata kai duk abin da kake yi ka dubi imaninka ka dubi baiwar da Allah ya maka ku rinka tsaya kuna duba jama'a azu da safe nake wa ɗaliban makarantar nan nasiha za ka tafi karatu a wurin malaman soro a ƙasar Saudi Arabia sai ka je gari tangame man gari kamar Zaria ka je ka gaishe shi albafa ta malam zai rinka zuwa daukan karatu sai ya ce to zai ce maka ka zo da safe ka zo bayan azhar sannan ka zo da magariba me yasa shi yana zaune Allah ya wadata shi ba shi cikin yunwa kuma bai sanya wa kanshi dogon buri ba to amma kai zaka tsaya ka tsara kanka in ka je ka dauki karatu da safe sai ka dawo sai kai nazari in ka je sai ka samu wuri sai kai kwance ka kai bacci ba ruwanka da hira ba ruwanka da kalle-kalle ba ruwanka da wani abu amma yanzu ku dubi dan sharri idan idan matashi na zaune kawai in ya rasa abin yi sai da kowa ya ta wasa da ita ta wasa da ita sai ta bata kan shi lokaci wannan baturan da ya wannan waya da haka yake wannan shirman da bai yi ta ba idan ya yi ta ya kera ta ya wuce kenan sai koma library ya je ci gaba da binciken ilimi don haka gobe sai ka ji an ce samson 890 bata tsufa ta sai ka ji an ce samson 902 me yasa iri da yake da kada to da zama yana ta wasa da hansa din wallahi da yayi ta da bu sake wata ku je ku kanku nazari waɗannan 'yan iska da ake ɗauko muku hotunansu daga Amerika ya sa wando tricota ana ce mishi homeboy wai ɗan hajiya waɗannan tsinannun Amerikawa ne waɗancan professors irin waɗannan da nake magana wallahi jama'a kowane lokaci rubuce-rubuce suke yi duk duniya yau ba ƙasar da suke haɓakawa game da ilmomi na kimiyya da fasaha da ilimi na masana'antu da tattali irin ƙasar Amerika amma shekara nawa shekara ɗari biyu da ta wuce ne suka kwaci kansu suka samu wa da kansu yanci amma ga shi sun wuce ingila yanzu ko turanci kake irin na british sai a ce mishi he speaks the queen's english sai ce turancin gargajiya yake na sarauniyar ingila kenan waɗannan amerikawa da ake kawo muku hotunansu da 'yan matan da samarin 'yan iskan ne ba haka asalin amerikawa suke ba zama suke suna karatu a amerika yau akwai wanda yake karatu da daddare zai je gama aiki kaf karfe takwas na dare zai shiga lacca ya fita sha biyu na dare da haka har zai zama dokta duk yadda za su sun buɗe wa mutanen su kofofin ilimi da ci gaba da wayewa sai ka ga mutum ya zauna shi profesa ne matar shi profesa ce sai ga sun zama wa juna co-author suna rubuta littafi guda daya a daidai lokacin da kai sai ana kawo maka waƙoƙin America a ce maka ga new album this is a new release suna hallaka ku ne suna yaudara ku waɗannan daga ciki husalatul qaw lalatattu ne daga ciki ake turo muku amma wallahi in ka shiga duniyar ilimi wallahi ilimin nan na zamani za ka rena kanka a gaban amerikawa to amma kun ga da yake mayaudara ne sai suna yaudara ƴaƴan duniya gaba daya a yau sai ka shiga kasar maka sai ka ga shago cike da kayan turawa na America sai ga dan balarabe sai ga yaji ya sa irin wannan wando yana tafiya wai shi ba America ne da kayan mai turanci kuma sai ga yayi sasare kai baka jin turancin ma kake wannan tsallan eh turan da ka fara ji kuma fa amma an kace mishi eh baka sha'awar kai kai ilimi na medicine irin na America baka sha'awar kaza baka sha'awar kaza shi ba da yake ba sha'awa ba shi iskancin America ne yake ba shi sha'awa haka yaran mu matasa chief engineer na kamfanin Motorola chief engineer dan dan dan dan Maiduguri ne dan dan Borno ne kashi can garin su wajen goza dan Najeriya ne haka muke so ka zama uwan shi yace zai zo ya gaisar da ita suka ce a muna tsoron in ka fita kar wani abu ya same ka muna tsoron kar ka fita ka je fasahar da ka sani wadda ike a ƙarƙashin mu ka koye ta ka je ka koya wa wasu yace uwar shi tana da rai zai je ganta ne suka ce a za a je a ɗauko maka ita ta zo America ta ganka ita kuma mama ta ce ba za ta je America ba wannan ta taɓarza haka a iya san da na sani haka aka yi suka ce ba za su bar shi ba akwai nan ɗan samuru ne nan samurin zariya bahaushen samurin zariya babban injiniya ne yanzu a cikin hukumar microsoft a america aka je aiki wani wuri sai suka yi irin wannan ɗabi'a da muke faɗi ɗazu shi ne chief engineer amma sai je da doguwar riga dan samuru ne ba haushe madalla sai je da dogon riga can kuma ga wasu tura su kuma sun shaƙe wayarsu da necktie da aka zo an tura su aiki ne ana zuwa sai aka tarbi waɗancan tura aka yi hannu da su shi kuma aka rabu da shi kuma shi ne oga saboda shi ne oga don haka shi ya taho plan ya taho da ko su fara don shi kawai umarni zai bayar waɗannan ne kanikawa shi cewa zai kuyi kaza kawai amma wan gan shi baka fata da dogon riga sai aka ki gaishe shi sai aka gaishe da wadannan sannan aka ce su shiga aiki sai ce kada su shiga aka fara aka ce musa sai suka ce oga ya ce kada a shiga wannan ne oga aka ce da Allah kai hakuri sai ce a sai an rubuta kamfanin shi a wanda ce tukuna sai ce tafi sai an rubuta an tuba a rubuce ba a yi aikin baran nan to haka ake so ku zama waɗannan su ne muke alfahari a ce da Nigerians at the diaspora ‘yan Najeriya da ke ƙasar waje amma a ce ‘yan Najeriya dubu sittin ne suke cikin gidan yari saboda sun yi sata saboda sun yi 419 wannan tarihin bai da daɗi yanzu ka je ka ga China da ake zuwa ‘yan Najeriya guda nawa ne a gidan kurkuku ‘yan Najeriya dubu nawa ne a Dubai a gidan kurkuku ‘yan Najeriya dubu nawa ne a Jidda a gidan kurkuku kun fahimta jama'a to abin da muke sha'awa kenan ya za a yi in kun je karatu din waje ku je ku ɗibo ilimin ku zo ku amfanar da mutane amma ba wai ka je ka siyo shet katan guda ka zo ka raba wa 'ya'yan mutane ba don ka kawo sabulun locks ko sallaye to abin da malam yake cewa shine ومنه ما يكون كفرا مخرجا عن المله daga cikin kafircin wanda yake barin sallah akwai kafircin da yake fitowa daga addini fala budda min tafsilihi dan haka babu makawa dole a tsaya ayi bayani wal hasil malan yace a takaice da yadda abin yake anna tarika salati amdan wanda biya ba sallah da gangan to kafirin ne kutalu ala tarkiha to kafiri ne kuma za a kashe shi dan ya bar sallah lakin in kana muqirran bi wujudiha sai dai kuma in ya yarda cewa sallah wajiba ce bal ahyanan yusalli ba'daha wani lokacin yayi sallah azhar da al'asr wani lokacin ya ki fa yakunu kufruhu kufran duna kufrin to kafircin shi zai zama bai kai kafircin fita daga addini ba wa in kana zahidan li wujudiha fahuwa kafirin mutlaqan la khilafa idan ku yace sallah ƙarya ce to wannan kafiri ne turun kafiri irin fir'auna da hamana wannan kafiri ne irin obama da goodluck kuna fahimta wanda duk yace sallah ƙarya ce to wannan bakin kafiri ne babu togaciya malam yake cewa wa in kana muqirran bi wujubiha illa annahu taraka tarikun laha tarkan kulliyan aziman ala tarkiha fa huwa kufrun mutlaqan aiba yace idan yace sallah wajiba ce sai dai kuma ya daina yin ta gaba daya an fahimta to wannan gaskiya saboda Allah yace illa annahu tarikun laha tarkan kulliyan aziman ala tarkiha ma'ana ya bar sallah baya yi amma aka ce wajiba ce zai ce eh ya yarda wajiba ce amma sai ya daina yin ta gaba daya yace to wannan ma kafiri ne sake ba kaidi kawai kace kafiri ne wa in kana yusalli ba'dan wa yatruku ba'dan idan ko yana yin wata sallar ya bar wata sallar wa da'ahu al-imamu sai liman ya kira shi aw man amarahu ila salah ko kuma wani yace zo kai sallah fa ba sai yaki wa asarra ala tarki hatta qutila yaki yin sallah akai ta lallashin shi ana wa'azi har lokaci ya kai da aka bashi aka kashe shi fa innahu yakunu kafiran mutlaqan aidan wannan ma kafiri ne karara لأن إصراره على تركها حتى يقتل domin dogewa akan ba zai yi sallah ba har a kashe shi dalilin ala adam iqrarihi bi wujubiha ko ya ce ya yarda to ƙarya ne ba yadda za a ce ka yarda sallah wajiba ce